أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shaye kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin maudu'in mu wanda ya shahe hubbu duniya inda muka yi bayani na kashi na hudu insha Allah wannan zai kasance kashi na biyar cikin wannan bayani musamman dangane da ayoyin alkur'ani masu girma wanda suka yi ishara dangane da abin da ya shahe sifofi na duniya da kuma irin haɗarinta da yadda ya kamata ya kasance mutum ya yi hulɗa da wannan duniya din da muke a cikinta daga cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da cewa Allah subhanahu wataala ya ambace sashen sifofi wanda ya siffanta wannan duniya da ita daga ciki akwai mata wanda mun ce Allah subhanahu wataala ya siffanta wannan duniya da cewa ita mata ce watan abin jin daɗi wanda yake kaɗan mai gushewa wanda yake baya da tabbas hakanan ya siffanta ta da cewa ita arad ce wata aba ce wadda take bijirowa kaya ce mai bijirwa kuma ya zamanto ta gushi ba ta da tabbas hakanan kuma ya sifanta ta da cewa ita duniyan nan zina ce ƙawa ce mai ƙalƙali ado ce mai ruɗi ga wanda bai hakkama hankalinsa ba ko kuma bai aiki da koyarwa na addinin musulunci ba cikin wannan bayanin muke inda muka yi bayani kan cewa ita duniya allah subhanahu wa ta'ala sifanta ta da zina amma akwai wata nukta da muke son bayyana a nan wurin dangane da ita kalmar zina din da Allah subhanahu wa ta'ala amfani da ita a cikin alkur'ani mai girma kicewa dangane da ita zina Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a bina'in mashhul a cikin alkur'ani mai girma sabanin bina'i na ma'lum a ilimi na sarf kenan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba zayyana misali zayyana duniya ko ce Allah subhanahu wa ta'ala zayyana Allahu duniya ko kuma zayyana shaitan a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rika amfani da ibarori na bina wanda ya kasance kenan majhul zuyyana wannan za mu iya ganshi a cikin aya ta 212 a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya an kawata ma waɗanda suka kafurta rayuwar duniya shi ne ya kawata musu rayuwar duniya amma Allah subhanahu wata'ala abinda yake son ya sawara wa mutane abinda yake so ya bayyana mutane amfani da wannan bina'i na mashhul shine kan cewa wani abu ne wanda yake khiyali wani abu ne wanda yake wahami baya da hakika mutum ne yake sauwara hakanan cewa duniya tana da kyawu duniya a ce wadda ya kamata ya zamanto an mai da hadafi a ce wadda ya kamata ya zamanto an yi aiki saboda ita mutum ne yake sauwala haka a tunaninsa amma hakikatan ba haka al'amarin yake hakanan cikin suratu ali imran allah subhanahu wa ta'ala aya ta goma sha hudu ya yi bayyana wannan hakika inda yake cewa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa an ƙawata ma mutane son mata da son ‘ya'ya hakanan kuma watan son son sha'awowi kenan daga mata hakanan kuma daga ‘ya'ya hakanan daga dukiyoyi masu yawan gaske abin lunkawa na daga zinariya da kuma azurwa wani an kawata shi a cikin zukatan mutane galima ga mutane suna suna suna da sha'awa kuma suna son mata kuma suna son yaya kuma suna son dukiya na wannan duniya din musamman ma zinari da azurfa to amma wannan duk Allah subhanahu wataala amfani da ibaran zuyyina watan kenan bina'i na mashhul wanda wani lokaci ana jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wani lokaci ana jingina shi zuwa ga shaidan wani lokaci kuma ana jingina shi zuwa ga ita kan kanta gariza da kuma fitra ta mutum wadda Allah subhanahu wataala ya halicce shi a kanta saboda haka kenan wannan nukta din da Allah subhanahu wataala yake son ya bayyana a cikin wannan aya da ya amfani da bina'i na majhul shine kamar yadda wannan malamin Atula Makarim Shirazi yake bayyana a cikin wannan littafin sa al-akhlaq fil Qur'an kan cewa wannan hikiman da Allah subhanahu wataala ya sa ya ambace fi'ili wanda yake bina'i mabni akan majhul zuyyina shine Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa wannan duniyar da mutum zai rataya ya jingina ya zuwa ga kyalkyalinta da kuma adonta ba wani abu ne wanda yake hakiki ba wani abu ne wanda yake hayali kuma wahami wani abu ne wanda ya kasance mutum yana sawwala cewa duniya ita ce abun rika ita ce ya kamata ta kasance hadafi ita ce ya kamata ya zamanto an yi sa a yi saboda ita ita ya kamata a yi hankoro amma hakikatan ba haka al'amarin ba ne sai ya zo sai ya gaba kuma ba ne kamar kenan sarabu wannan kenan hazi ta'birat wa ta'biratun ukhra mumathiluhu tushiru ila annahu hatta mafhumu zina في مثل هذه الموارد ما هي إلا زينة وهمية وخيالية كنا أنا ورم مكي إيغاني كنا ديوا دغا cikin ta'birori wanda suka kama da irin wannan ta'biri wanda ya zo da mafhumin zina yana nuna kenan ita wannan zina ɗin ba wata zina ba ce haƙiƙiya wata zina ce wata kasance wahmiya kuma khayaliya haisu ya tawahhamu nas min tullabi duniya annaha zinatun haƙiƙiya waqi'iyya har ya zamanto su mutane sun sawwala cewa wani zina ne wanda ya kasance musamman wanda suka kasance suna neman duniya sai su ɗauka wata ƙawa ce wata ado ce wadda take waƙi'iyya alhali ba haka ba ne suna sawwalawa ne suna wahami ne suna khayal ne وهنا يتبادر سؤال مهم a nan wurin akwai tambaya wanda yake mai matuƙar muhimmanci wanda yake zuwa a cikin kwakwalen mutane kuma a lokacin da ake irin wannan bayanai din shine wa huwa annahu limaza ja'ala Allah ta'ala misla hazil umur zinatan fi anzarin nas me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya irin wannan al'amura kawa ne a cikin idanun mutane mutane suna ganin cewa wannan al'amarin kawa ne me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan a cikin mahangan mutane a cikin nazarin mutane to ansa dangane da wannan tambaya shine cewa na harko dai minal ma'lum anna duniya inna ma ju'ilat لتربية الإنسان واختباره وامتحانه an san wannan tambaya na bukatar mutum ya fahimci cewa menene hadafin wannan duniya din me yasa Allah subhanahu wataala ya halicce wannan duniya din kuma me yasa ya kawo dan adam a cikin wannan duniya din hadafi wanda yake asali na halittar wannan duniya din da kuma kawo dan adam a cikin wannan duniya din shine Allah subhanahu wataala ya yi haka domin ya jarrabe shi domin Allah subhanahu wataala ya gwada shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbiyantar da shi har ya zamanto ya kai ga kamalansa wanda yake ana masa fata li'an al-insan idza turika aw idza taraka misla hadhihi hadhihi zina al-jamila wal khadi'a والتي تكون مقرونة بالحرام والإثم غالبا من أجل الله تعالى والسير في خط التقوى والإيمان فإن ذلك من شأنه أن يعمق في نفسه روح التقوى ginin idan mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi zuciya shi ya bar wannan ƙawa ɗin mai kyau ya bar wannan ƙawa mai yaudara ya bar wannan ƙawa mai ƙalƙali na duniya wadda galiban tare take da haram galiban tare take da sabon Allah subhanahu wata'ala in har ya kasance ya yaƙi zuciyarsa ya barta saboda wa saboda Allah subhanahu wata'ala kinan akwai ikhlasi a nan wurin barin duniya yana bukatar ya kasance mutum ya bar duniya ne saboda Allah ba saboda wani abu ba wasu sun bar duniya ne saboda duniya ta bar su wani na ganin cewa baya da istidadin samun duniya sai ce kawai shi kenan shi baya son duniya ko kuma ya neme ta ya rasa sai zo zauna ce ya baya son duniya ko kuma an shiga tsakanin shi da duniya din da ƙarhi sai zo zauna ce baya son duniya wannan ba barin duniya ba ne saboda ba don Allah ka bar duniya ba saboda ka kasa samun ta ne ko an shiga tsakaninka da duniya da ƙarhi ko kuma ka neme ta ka kasa samun ta ko kuma baka da istidadin neman duniya din shi yasa kace ka bari wannan ba don Allah bane baya da fa'ida barin duniya saboda Allah shi ke da fa'ida ya zamanto ka zaɓi Allah ne ka zaɓi lahira sai zamanto ka bar wannan duniya din wannan yake da fa'ida wannan zai baka daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan zai baka ɗauka a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma alaman kenan ka ci jarraba wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi maka na halittanka sannan da zuwa da kai a cikin wannan doron ƙasa a cikin wannan duniya ɗin kenan yana da muhimmanci nan wurin zamanto mutum ya yi intibahi son Allah shi ke da muhimmanci duk abin da za ka yi kuma ya kasance saboda Allah ne ka yi in za ka bar duniya zamanto saboda Allah ne ka bari in za ka fifita lahira akan duniya zamanto saboda Allah subhanahu wata'ala ne wannan shi yake da fa'ida kenan duk wanda ya iya yin haka to lalle yana tahiya ne a cikin hatti na tsoron Allah subhanahu wata'ala fa inna zalika min sha'anihi an yu'ammiqa fi nafsihi ruha taqwa wal qiyam al akhlaqiyya kenan wannan tabbas zai rayar da zai zurfafa tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin ruhin mutum a cikin zuciyar mutum hakanan kuma zai gina kyawun ɗabi'u a cikin shakhsiya na shi mutum wa yas'ad bihi fi madarijil kamal ma'anawi wannan kuma zai zai hauhawa da shi ya kai shi zuwa ga ainihin watan kamala wanda yake na imani saboda haka kenan wannan jarabawa ne kenan duk lokacin da mutum ya ga wannan duniya ɗin tana da kyalkyali in ya iya ya hana kanshi ya zaman tuba ta yaudare shi ba ya ci jarabawa in ya kasa ya faɗi ya faɗi kenan wannan shine hikiman da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya duniya tana da kyawu a idanuwan mutane za ka ganta kyalkyali kore kore ce ta mai kyalkyali mai yaudara amma saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta haka nan saboda ya jarabe ka ce to kakka shi zuwa gare ta ka fifita lahiran da baka gani ba a kanta to nan ake gane wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala nan ake gane mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala nan ake gane wanda ya fifita lahiran shi akan duniyan shi wa bil aks kenan wa bi ibaratin adaq fa inna tamayulat war ragabat al والأهواء النفسانية تزين للإنسان الأمور المادية بزينة جميلة لكي تدعوه إلى ارتكاب الإثم وممارسة الحرام kenan in za mu duba da kyau za mu ga kenan kwaɗayi da kuma karkata na batsini wanda addako cikin zuciyar mutum da kuma son rai wanda addako cikin zuciyar mutum su ne suke haɗuwa ya zamanto sun ƙawata ma mutum al'amura na mada na duniya da ƙawa wadda ta kasance mai kyau saboda mai saboda ya zamanto sun kira shi zuwa ga aiwatar da haram da kuma aikata sabo kenan wa alaihi fa inna hazi zina tamba'u min zatil insan wa min batinihi kenan wannan ƙawa wannan ƙawa din wannan zina din da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya halice ta a cikin zuciyar mutum batinin mutum zuciyar mutum shine yake gwada yake gwada mutum cewa wannan duniya din tana da kyawu shine yake gwada mutum kan cewa duniya ga abin dogaro ne duniya ga abin maidawa hadafi ne wa inda ma nara fil ayatul karima nisbatat tazayyun إلى الله تعالى فذلك بسبب أن الله تعالى هو الذي خلق هذه التمايلات kenan mun bayani kan cewa wani lokaci zina ana nasabta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wani lokaci akan nazabta shi zuwa ga shaidan wani lokaci akan nazabta shi zuwa ga gariza da kuma tabi'a wadda da fitra wanda Allah ta'ala halitta mutum akai saboda haka lokacin da ake jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ana jingina ta ne da unwanin amu wanda ya kasance Allah subhanahu wata'ala da itibarin cewa shine ya halicci komai lokacin da ake jingina ta kuma zuwa ga shaidan ana jingina ta ne da itibarin kan cewa shaidan shi yake kama mutum ya zamanto ya kai shi zuwa ga sabo bayan ya ga cewa wannan sabon yana da kyawu bayan ya ga duniya din tana da kawa a cikin tunanin shi hakanan kuma dangane da zuciyar shi dama zuciyar za ta kawata masa cewa wannan abu yana da kyawu gwargwadon gariza da Allah subhanahu wataala ya samu shaidan kuma sai ya ja shi zuwa ga wannan gariza din kinan wannan ya kamata ya kasance kenan mutum ya intibahi ya lura akan cewa wannan ayoyi na alkur'ani wanda muka karanta gaba ɗayansu suna nuna mana kenan duniya jin daɗi ce kaɗan mai gushewa abu ce wadda take bijirwa take gushewa ƙawa ce mai gushewa kuma bai kamata ya kasance mutum ya maida ta hadafinsa ba ya kamata ya ɗauke ta matsayin jari ne na zuwa lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin